إنك أنت السميع العليم بسم الله ليس عليكم جناح ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر وتالك بنظرة تأتي لنا بالظفر ليس عليكم جناح باب ليفي أغريكم an takulu jami'an ku ci abinci gaba daya a tare a faranti babba gaba ki daya a ci annan za a dafafa dafafa a tara hannaye a cikin abinci ya ba albarka to ko ku ci abinci ga baki daya ai mujtami'ina kuna masu tattaruwa ga baki daya taruwa gaba daya a wushtata ko ko mutafarriqina kowa a zuba ma a plate dinsa kowa a zuba ma a plate dinsa to duk ba laifi duk daya ne duk in ji Allah ta illa dai na mutum yawa ya fi albarka saboda abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu abincin mutum biyu zai ishi uku abincin uku zai ishi hudu abincin hudu zai ishi biyar duk gaba da an kai ɗaya ne to iya naka ne kai kadai to duk ba laifi ai a wuce ta haka muta faziki na ko kowa a rarrabe kowa a zuba ma a filatinsa kowa a zuba ma a filatinsa duk ba laifi duk yayi kana ba azul muslimina ba'alun musulmai sun kasance idan hadara ta'amuhun abincinsa ya aka kama abincinsa ya karutu sai ya fita ya lubu yana neman manya a kudu abu wanda zai ci tare da shi in lam ya ji manya a kudu ma in bai samu wanda zai ci tare da shi ba lam ya akul ba zai ci wannan al'adar mai duguri kenan Allah ya saka musu da alkhairi ya kawo musu lafiya ya kawo mu Nigeria lafiya gaba ɗaya ya kawo Afirka lafiya ya kawo duniya lafiya al'umma annabi Muhammad ne wannan kyakkyawan ɗabi'a mai duguri ne mutum komai shirya abincin da ya a cikin gida ba zai ci shi kadai ba sai ya fito ya samu ko almajiri ne ya zo shigewa sai ya kira shi zai ci in ba haka ba kuwa in yana cin abinci shi kadai ko aure ba za a ba shi ba za a ce ai shi kadai yake cin abinci wannan babban laifi ne a wajen su ai aure Allah ya saka musu da alheri wannan daga cikin kyakkyawan ɗabi'a su to sauran kuma wa'yansu garuwa kuma kowa ya ci nasa ko mutum kyauta din akwai masu alheri din ko kyauta zai yi dai sai dai ya bi nasa kuma na alherin ya je ya ba wani amma komai kasai ta alajar zai ci shi kadai ba in ya rasa wanda zai ci ya fito ko almajiri ya gani ya kira almajiri ya ba shi to mun ga wannan da yawa kwarai da gaske Allah ya saka musu da alkhairi ya kawo musu lafiya mu ma ya kawo mana lafiya ya kawo abu duk gaba ki da sharwa tana da alkhairi kwarai da gaske duk halin da aka faɗa shi yau tijani abul abbas mutum yana da shi an ce mai sallah da yawa ne ita wannan ma mace za ta iya ai mai azumi ne wannan ma mace za ta iya ai mai kaza a ce mai ciyarwa ne ce to ga namiji mun ji namiji to ciyar wannan ko ka dafa ka ciyar ko ka bayar da kuɗin ma ka ciyar ko ka bayar da ɗan yamma duk ka ciyar duk ga baki ɗaya to ba ne to akwai wa'anda al'adarsu ne na daga sahabbai da kuma akwai kabilar da al'adarsu ne haka to idan dai ba samu wanda zai ci abinci da su ba to za su ci abincin ba ma kwata kwata za su ci abincin ba ma kwata kwata wannan kenan fa idza wudi'a lahu shara wa idza wudi'a lahu sharab idan aka ajiye ma abin sha ma karaje ya dulubu man ya sharab ma sai ya fita yana neman mai wanda zai sha tare da shi in lam yajin man ya sharab ma in bai samu wanda zai sha tare da shi ba lam ya sharab ba zai sha ba duk gaba gida fa nazalat hadhihi al-ayatu sai Allah ya saukar da wannan aya don ya sauƙaƙa musu a ba komai in ka rasa wanda zai ci to ba ai ba kai laifi ba na ka ne to shi ka ya kuce sai ka ci rafa lil haraji dan ɗauke kunci ko a gare su laisa alaikum junahun ba laifi a gare ku an takulu jami'an ku ci baki ne idza wajadta man ya'kulu ma'aka in ka samu wanda zai ci tare da kai to fa kulma abu ka ci tare da shi la ba asa ba laifi aw ashtatan ko ku ɗaiɗaiku in lam tajid ahada in baka samu ɗaya ba fa kullu hadaka to cikai kadai laysa fi haraju ba laifi a gare ka ka ce dai bismillah in ba haka ba akwai na boye na ne na ci tare da kai akwai shedani yana nan in baka yi bismillah ba to akwai shedani yana nan zaka ga mutum yana cin kwanuka da yawa bai koshi sai bai ce bismillah ba duk ga baki da to
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تهية من عند الله مباركة طيبة فإذا دخلتم بيوتا إذا kuka shiga gidajen ku ko dakunan ku lakum gare ku la ahla biha ba mutane a cikin ka shiga gidan da ba kowa a cikin ta ko ka shiga ɗakin da ba kowa a cikin sa ko da naka ne dai ka san a kullai ka ba kowa a cikin sa to fasallimu ala anfusikum ku kan ku sallama mana ai kai ma ga kanan kai ma abu iwa kanka sallama kuma kai wa bayin Allah da suke koye baka san su ba duk kai musu sallama duk gaba kida to ko waje ba kowa dai i sallama kai wa kanka sallama kai wa bayin Allah sallama fa sallimu ala anfusikum ku wa kawunan ku sallama al insanu dan adam idza dakala baitahu in ya shiga ɗakin sa ko gidansa yusallimu to yayi sallama in kana fiha ahadu inda mutum a ciki ma yayi sallama wa illam yakun fiha ahadu ko ba kowa a ciki dai ma yusallimu to yayi sallama ala ibadillahi salihina abu sabayin Allah managarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana dokar daji dabba ka ta kubce dokin ka ya gudu ko raƙumin ka ko kan motar ka ya kubce ce ne bayin Allah ku taro min shi tawassuli da baka wanda baka san ba sai na bawan Allah da ka sani kuma ka san karamarsa wayannan su waye su waye oho bayan Allah ku taro min shi Allah zai taro ma shi Allah zai kaza wannan shine addini an zo duk wanda ya nemi taimako da wani yayi shirka kai kai shirka ai ba wani wanda zai zauna bai nemi taimako da wani ba ta muka je kai tarbiya haka zai ka san duk wanda aka nemi taimako da shi ma da Allah aka nemi taimako da shi kudurar waye in ba kudura Allah ba sai ka ya kai abu su sun ba kowa a gaban su ya Allah tabaraka wa ta'ala duk ga baki da da kudura Allah suka nemi taimako duk ga baki da duk suka na ga wani yana wazi an ce zoban Suleimanu kaza da wanda duk shirka ne in annabi ya nemi taimako wajen zobe kuma ai ya yi shirka kai kai ne da shirka nawa ne gashi nan da sanda da suwaye da akwati da ana neman taimako da shi inna ayata mulki an ya ce kuma tabutu fi sakinatu min rabbikum akwati ce amma kuma taimakon Allah da nutsuwa da komai a cikin ta yake da sanda annabi Musa ga kaza kaza lallai wanda bai san zuciyarsa ba ta gyaru ba bai san baɗinin abu ba kamar yadda yake da awa ya san zahirin abu zahirin ma bai gama ita ba to lallai zai lalata abubuwa da yawa kuma ba zai san ina aka sa gaba ba yana ganin aiki yake yi kuma ya zama ba aiki ba ne duk gaba ki da to in kun shigo dai ku yi wa kanku sallama ku yi wa bayin Allah salihai da suke tare da ku bayin Allah kuma dan adam duk inda yake nan wakilin irinsa ne in mutumin kirki ne duk inda kake wakilin mutanen kirki ne idan inda kake idan yanda kake shedani ne wakilin shedanu ne duk gaba daya to duk inda duk yanda ka samu kanka dai kai wakilin in bawon Allah ne wakilin yanzu kaga mutum sai ya ta shedanci sai ya ta shedanci mutane duk ba ruwan su da shi ba amma da ya kama hanyar bayan Allah ya shiga bin shaune da ya shiga ya ce duk shehun nan ma haka suke wayan ya zama ya zama wakilin su a ce ai dukkan su haka suke in yi kirki kuma da shi Allah a kuma sai ko da dai yan bid'a ne amma dai bayan Allah ne wallahi suna da kirki suna da kaza kaza to dan haka yana daga kyautar da zaka ba wa shehinka kyautar da zaka ba wa ƴan uwanka na Allah ka yi kirki dan ka jawo musu kirki ka jawo wa bayin Allah kirki ka jawo annabinka ka jawo abu kuma ka ji tsoron yin abun banza dan abun ba sai ka jawo bayan Allah zagi ka za shehun nan kaza to kai ka zage su duk wanda ya jawo shehin sa zagi to shi ya zagi shehin a wancan ba da Allah zai musu ba abinda Allah zai musu ai kai ka jawo kai ka jawo ba abinda Allah zai musu kai ga kai ka jawo dinga baki da to idan kuka shiga ba kowa a ciki idan in lam yakun fi ahadun ba ku a cikin ma yusallimu ala ibadillahi salihin to mutum ya sallama ga bayin Allah mana garta da suke cikin daki shi bai ganin su ya sani ba amma su suna nan fa innal malaikata domin malaiku taruddu alai za ta juya mar da sallama ita ma za ta gaishe shi tahiyatan wannan gaisuwa ce min indillahi daga wajen Allah Allah ne ya horo a yi ta mubarakatan mai albarka tayyibatan da dada duk mutumin da kai ma sallama sai ya ji dadi sai ya ji dadi sai ya- in ma ana faɗa to a gaisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi hannu da hannu sai Allah ya tafiyar da faɗan da ke zuciyar to a gaisa ayi hannu da da hannu sai Allah ya tafiyar wa'ansu al'adarsu ba za a miƙa hannu ba to shikenan ka bi al'adarsu wayansu kuma al'adarsu za a miƙa hannu to kuma shi kenan ka bi al'adarsu kowanne da al'adarsu dai babban dai zuciya ta girmama kuma ta gaisuwa ko da irin al'adarsu wajen gaisuwa da ka so to sai ka yi duk wannan ko mu ba ɗayi matan da daɗa ce a zuciyar wanda aka yi masa din hazihi tahiyyat wannan gaisuwa dinnan da sallama dinnan min indillahi daga wajen Allah ne horanta mubarakatan mai albarka ce tsayyibatan da dada rasul sallallahu alaihi wasallama ya kulu annabi mai tsaya da amince Allah sabata a gare shi yana cewa idza ataita baitaka idan ka zo gidanka ko ɗakin ka fa sallim to kai sallama in ka nabi ahadun inda wani a ciki wa illam yaku ko ba kowa a ciki dai ahadun fa sallim kai sallama ila ibadillahi salihina sai kai irin sallama nan da muke yin ta cikin tahiyya assalamu alaina wa ala ibadillahi salih in ka ce assalamu alaikum din ma yayi amma dai ita ta shari'a ta ce ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to in ba kowa kenan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin in ba kowa sallama tayya dan ka amanta sallama da kake a tayya din ita zaka yi in ba kowa in kana mutum ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum kai sallama a ciki to wannan kenan to in ba kowa a ciki ma kai sallama a bisa bayan Allah salihai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim ko ko gauran salatin ma amma mu masu dariƙa Sheikh Sulaiman Abdul Abbas ya hana mu yi wanda ba wa ala alihi a ciki dan magana ce zunqura anan wasila ce ta ta ta hadaran katimul auliya da hadaran sahabban ma da hadaran sharifan ma da hadaran kowaye din ma jakun atafi mufradi magana ce ga baki da jakun atafi mufradi to to dole ka cewa ala ali yanda in an faɗi Allah in an kai an faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma sai an faɗi ali dole duk gaba ki da in kai goran salati ma yayi dai ba kai kuma yanda annabi ya hore ka ba kuma annabi ne ya faɗa dan za ku salati ku kan ku yi mun yankakke wanda ba ku sa a yan gida na a ciki ba ku sa a yan gida na a ciki to magana ce zunkur kuma kowa iya karfin imanin sa duk gaba gida to ka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kai zikiri ma an zaka iya Allah la ilaha illallah duk da wajen ka kawo albarka duk wani abu ne mai jawo albarka a gida sai ga arziki da abinci da komai bai yankewa a gida bai yankewa a gida wai za kun ta kariya bai cika in kana wajen gidan kuma kullum mallaki ta duk wanda ka hanta shi kuma fa sallim alai kai sallama a gare shi fa in kana haza yasibu almar'a qula um to in ka zama haka yanzu Allah zai baka tsawon rai duk da ga yadda aka rubuta za ka yi yamullahu ma yasha wa yusabbit Allah yana shafa abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama duk da wa inda ummul kitabu uwar littafin tana can sun tafi cewa ita ummul kitabi ita ce fayil din gaskiya din babban wancan an rubuta za ka yi shekara ɗari a cikinta ita ba shafewa ba hana ko mai kai ba shafewa ko mai kai ba ba ƙara to kuma akwai wannan kuma wani littafin wanda aka zo aka rubuta ma kana cikin uwa kaza shi ma kitabul mubini shi ma dai kaza kaza ko lahul mahfuzi duk ɗaya dai to shi kuma akwai za ka yi shekara hamsin shi kuma a ciki saboda wani dalili wanda za ka yi shekara hamsin to to nan idan ka yi wani aiki Allah zai ɗaga ka daga wannan ƙaramin mataki da aka sama a kai ka wancan na asalin a kai ka wancan na asalin da wannan ana iya canja shi ana iya kaza to duk dai Allah dai yana yin abin da ya so domin Allah ma sha wa ta isa kowanne Allah yana iya sharewa kowanne Allah yana iya kaza amma Allah karimi ne ya fi ga wajen alkhairi ya fi ga wajen alkhairi tabaraka wa ta'ala ya fi ga wajen alkhairi khadir ya ce na zo na samu taron annaba duk ga baki da sai ne musu wata tambaya na ce me mutum zai yi Allah ya rubuta shi a littafi cewa matsiyacin lahira ne me zai ya zama mai arziki bayan Allah ya riga ya rubuta takarda ta bushe an ɗauki alƙalami sai duk annaba ya suka yi shiru hatta shugaba sai ya shiru saboda ba zai amsa ba kowa ya shiru ce sai na kalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne mata tambaye shi kare na ce ya rasulullahi yanzu kuma da kai nake me mutum zai yi Allah ya canza ita in yi min salati in yi min salati ko matsiyaci ne ya Allah ya canza ya zama mai abu da haka mutum ya rike salati da kyau ya kirka salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau bari alfatihi lima ugulika kowanne kai daidai amma wannan haƙa qadrihi wa miqdarihi alazim yawa to to wannan kenan to falalar talati shi ma magana ce mai yawa kwarai da kwarai da gaske to sai mutum kuma ya zikiri to in mutum yana wannan Allah zai ba shi kamar rai yanzu yanzu salamu qarid dari sallama sa wajen gidanka yakshiful mar'a zai jawo mutum sallama sa a cikin gidansa zai jawo masa baraka ta baiti albarka a cikin gidansa in kana sallama a gidanka ko kana sallama a ɗakinka ko da kowa ko ba kowa inda mutane ka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in ba kowa ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to albarka za ta sauka a gidan lafiya ci gaba arziki abinci da komai sai ya sauka a gidan in kuma kana sallama a waje kana sallama ga mutane kana sallama ga ga mutane shi kuma Allah zai baka tsawon rai yujibu dulal umur yana jawo tsawon rai ka anna zalika sirrul salam kaman wannan shine sirrin ma sallama din albarka a cikin gida tsawon rai kuma in kai na waje yana da zabruwa na bayin Allah yanzu Madina kaula abinda za a gane kai ba kai aka zo ka shige mutane ba kai sallama ba to an san wannan ba ko na to ina kake nema ne ai gani mun ka zo ka shige ba kai sallama ba to an san kai ba ko ne sallama ga waɗanda ka sani ka yana daga sharri wannan abu da ake koyawa ai kakka amsa wa ɗan bidiya kakka malamai duk sun yi littattafai akan wannan duk wannan karatu akwai karatuka ingantattu da suka danna wannan wani yana daga cikin abu mai jawo kiyayya wani yana daga cikin abu mai jawo faɗa wani yana daga cikin abu mai kaza kaza shari'a kuma ba ta son wannan malamai sun yi littattafai akan wannan duk gaba kida idan ga hadisi amma ga hadisai da yawa wanda sun shafe wannan magana tasa ko ya inganta amma kuma ma'anarsa ta zama shazza ma'anarsa ta zama bauɗaɗɗiya ko ya inganta amma yanzu ma'anarsa ta bauɗe wa bare kuma wanda zai jawo fitina ya jawo abu to sai a bashi a ɗau hadisai masu yawa wanda ma'anarsu ta bayyana wanda wani ka amsa wani ko ka ɗan fita ko ya aka ka sani to bare ma kuma waɗannan bidiyoyi na yanzu da su ne shari'a shari'a ita ce bid'a bare kuma irin waɗannan karatuka na yanzu kowa wanda bai so shine dan bid'a a wajen kowa wanda bai so shine kaza kaza kaka je kana ganin kana yi wa Allah aiki kai kuma ka je kana jawo abu kai wa wanda ka sani da wanda baka sani ba sallama wannan shine abu kamar wannan shine sirrin sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salihin an ba kowa a ciki assalamu kharijul dari sallama a waje yujibu tulal umr yana jawo tsafar rai ka anna zalika sirru salam ka wannan shine sirrin sallama wa salamu dakil baiti sallama a cikin gida yanzu barakata yana saukar da albarka a cikin gida zakar rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya zada amsa Allah subhanahu gare shi ya faɗa annal insana dan adam idza ata manzilahu in yazo gidansa wa sallama ya sallama wa zakara smallahi ya ambaci sunan Allah in tarafa shaytanu sai shaɗan ya ce to ba mu a gidan yau sai shaɗan ya bar gidan wa ƙala sai ce la maƙila lakum ba yini tare da ku ba yini tare da ku wa iza da kala idan ya shiga kailula kamar mun yi magana ta je jiya bai baccin rana ko yinin rana shakilu ma'ana halaktu fawqa zariya wa qultu wa dijjilu anni biha kankiltu ina ma zan zo in yi kailula in yana a ciki to bada rabbi Allah an yazo ya kwana ma a ciki rabbi Allah ta'ala an ranar duk waɗannan kasidodi ga baki da qur'ani suke koya ma da abubuwa da hadisai da da kaza to in ka shigo gidan kai sallama sai shi ya ce to yau babu yini a gidan nan ba ina inda daddare ne ce yau ba kwana a gidan nan duka baki da in kai sallama a cikin gidan la makila lakum wa in dakala idan ada ya shiga gidansa kuwa ko ɗakin walam misali bai yi sallama ba walam ya zukuru su mallahi bai ambaci sunan Allah ba da kalama a shekaru sai shi ya shiga tare da shi wa idza waza a ta'ama in ya ajiye abinci wa zakara su mallahi ya ambaci sunan Allah ce bismillahir rahmanir rahim bismillah qala shaytan sai shi ya ce la gada indakum wala asha ba abincin rana tare da ku yau ba abincin dare sai ya koma waje da ba zai iya ci ba wannan sunan Allah ya hana shi ya ci wannan zikirai da muke yana da tasiri shawar na cewa hatta abin da yasa shari'a ta ce in zaka yanka dabba yi sunan Allah daɗin sunan Allah nan sai ya hana ta jin zafin yanka din ba don wannan ba bayan Allah ba su yanka wani abu ba fila abu wanda suke kasawa duk da haka amma daɗin zikirin haka in mutum zai rasu a yi ma a faɗa ma sunan Allah a yi ma a ce la ilaha illallah ba ce za ka ce ne ba zikirin za ka dinga yi kawai ba ruwanka yana inda kai ba ka waje yana ganin abin da kai ba ka gani kai ba dubi ne ma shi ko ga shi nan ga shi nan falala idza balagatil hulqum wa anti hina idan tanzuru wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiru na fi ku kusa da shi ina nan idan ku ba ta ganin hazuban banza ka walakin la tubsiru aka ce to ashe halarta ta kurukuru ce tunda Allah ya ce idan ku ba ta gani da halarta ta ilimi ce ko ta ayi Allah ce ba ku sani ba walakin la ta'lamu amma wanda zai mutu gashi ga rabbul izzat shikenan kuma na dadi insha Allah ta ga duk wannan abin da kake ganin kamar na fitar rai da wannan abin da shi da bara ce kawai hali ne muqasa ta amradun wa nazin wa sakaratu tu'awudu li an haburan wa mash'ada shehu yace magagin mutuwa da ɗacin cire rai din da wannan abin na ciyar Allah ka canja min shi ya zama huzuri ne halarta jaraba ne kawai an gani to ai kaga da haka to in kaga annabi Yusufa da annabi Yakubu sun haɗu kowa ya ga kowa ya fa kowa ya faɗi ya so ba Allah ya aiko Jibrilu wannan suman nan ne datti ne ga ɗansa shekara 40 ban ganshi ni ma ga ubana shekara 40 ban ganshi ba ina ganin jamala hadara a wajensa kaza kaza Allah ya to ina ran da mumini ya ganni kuma ni kuma ina ran da mumini ya gani wanda a haukansa an rabu dama alastu bi rabbikum ana tare to ina ran da mumini ya gani ko ai nan sai mutuwa kan ba dawo saboda ka dawo za a iya jin magana ka ba za a iya karban ta ba to to wannan kenan to dan haka mutum ya yi sallama albarka ne a ciki duk duk gaba to to zikirin Allah din da yana da tasiri mataccen aka yi masa zikiri wanda zai rasu haka sai ya rasu bai ji amma ina karanta mai yasin sai mala'iku zo da ruwa ya sha ya koshi ya rasu ya ba kishirwa ranar kiyama ko kallon kogin annaba ba zai ba haka manzo Allah ya ba zai ma kula da kogin annaba ba duk da baki da shi ya sha kogin yasu duk da baki da duk wayannan abubuwan da muke yi abubuwa ne akwai bayan Allah akwai nau'o'in halwoyinsu abin da ba a cika san a yi irin waɗannan na kashafin madi ba ka kuma su rufe ka da Allah amma akwai waɗanda duk Allah yake kashi musu kashafin su ga waɗannan abubuwan kuru-kuru duka baki ɗaya ka ga kalmomin jikin nasu mala'ikun jikin nasu ka ga kuma mala'ikun ma'anarsu ka ga mala'ikun hakikarsu amma waliyai sun ce ku kallon su kan kai ko kallon su kan kai duk gairu da gairiya ne ko kallon su kan kai sai ka haɗu da hazaran Allah ga kaga ubangijin to nan kan ba hijabi a ga wanda za a rasa a nan duk ga baki ɗaya amma ko me ka gani ka ji tsoron sa ko kallon sa kan kai ka ji tsoron sa ko kallon ni ne kaza ka ji tsoron ita ka kuma wani yanzu ya ce ma ni ne ubangiji ko hadarar za ka ganta ka san ita ce ba sai wani ya ma tarjama ba ai daga nan kake duk ga baki ga to kakka ji tsoronta kakka ji komai ba tsoro ba kaza kaga ai wannan daban da wanda dama ya zo na neman wannan aljanni yake da wanda ya zo na dama neman wannan mala'ika yake ko wanda ya zo na dama neman an haɗu shi kenan duk ba su ne a gaban ka ba duk ka haɗu duk ga baki ɗaya kar kuma ka ji suna wani zikiri ko ka ji suna wani abu duk kuma ya dame ka duk gaba ki da kai ne naka ne ma'ana kai kake yi duk gaba ki da sai dai in sun yi wanda baka sani ba kai kuma yanzu ka san kuma wani sako ne baka san wannan ba ko baka yi abu yanzu kuma ka akwai dai hukuntan hukuntan su duk gaba ki da amma kan mutum ya wahala duk mai sauki ne ma'ana dai tafi ga Allah nan ake so wanda kuma ya fi sauki duk gaba ki da to duk waɗannan abubuwa da muke karanta waɗansu abubuwa ne masu ma'ana waɗansu abubuwa ne masu jiki irin nasu waɗansu abubuwa ne masu abinci irin nasu duk gabaki ɗaya amma idan mu ba zai gani ba amma dai tunda shari'a ta ce tsaye ranar da idan ka zai iya gani za ka gani duk gabaki ɗaya wannan to in ka in ka yi bismillah din nan wajen abinci sai shari'a ya ce yau ba abincin rana tare da ku yau ba abincin dare la gada idan kun wala a sha wa idan yazkuru Allah in bai ambaci sunan Allah ba akalla shaytanu ma abu sai shaytan ya ci tare da shi wa in atali firashi in ka zo shimfidarka wa zakar in mutum zo shimfidar wa zakar Allah ya ambaci sunan Allah qala shaytanu sai shaytan ya ce la ma'awa yau ba tarawa da kun tare da ku wala ma bi ta ba kwana tare da ku wa idan yazkuru Allah in bai ambaci sunan Allah ba ba ta ma'awa sai ya kwanta tare da shi wa sharaka fi ahli ya sadu da iyalinsa tare da shi ya sadu da iyalinsa tare da shi haza kuma kai ta zubo da shaɗanu ana wai ta ina ne ga kaza ka ta ina ne ta rashin bismillah da rashin ambatan Allah ne kana wahidu min as-salihin akwai wanda daga cikin bayan Allah wanda Allah ya maka shi yana ganin abubuwa duk gaba ki da bi juwarihi akara akwai wani kuma a kusa da shi makocinsa shi kuma ba irin wannan ba to sai Allah ya yaye wannan salihin fara ash-shaytanul jari sai salihin ya ga ba a shaidanar jari ya ga shaidanin makocin nan nasa ya ga shaidanin gidansa ya ga shaidanin makotansa shaidanin gidansa ramamme kamar tsinke ramamme ya ga shaidanin makotansa kuma abu da kiba da komai ya ya cika to sai ya ji hirar da suka yi to shaidanin can makotan sai ce da shaidanin gidansa yawwa shaidanin salihin fi gayatul khuzali shi shaydanin saraman ne wa tufi da rauni qala lahu sai shaydanin wancan makota yake da shaydanin gidan salina ma baluka aboki ne ya samu ne marizun baka da lafiya ne daga Allah ne ko ba lafiya ne qala la ita wallahi lafiya kalau walakin sahili sai dai aboki na wanda aka haɗa da shi la ya gafulu an zikirillah zai raukana da ambatan Allah da'iman zakiru ne a cikin ambatan Allah yake zai raukana idan da kala bai in ya shiga gidansa ala bismillah sai ce bismillah rahman rahim ya sallama ya kaza fa aqifi shamsi sai a koro ni daga inuwa a ce tsaya rana ba za ka je za ka je bismillah nan da kai ta koro shi tsari daga inuwa ta dare shi rana ta dare shi rana ko ta kore su daga duk inda za ku zauna haika kai su bayan dakuna duk sai ka ajiye su ga wajen ba a ƙafi shamsi sai wanzu a cikin rana ba damar shiga inuwa ba damar shiga inuwa wai za mu a lahu ta'amun an ajiye masa abinci kala bismillah sai ya ce bismillah fala akulu sai a hana ni ci ba zan ci ba wai za mu a lahu sharabu an ajiye ma abincin abin sha ba ya ce bismillah kala bismillah fala ashrabu ba zan sha ba wa idza awa ila firashi in ya taro kansa zai kwanta ma in ya haushin fada kuma kala bismillah sai ya ce bismillah la ajidu shay'an ba zan samu komai na kwanciya ba fali haza baqitu ala hajila shi yasa ka ganna haka qala al-akar dan yace kuma biki la tu sahibi ana oh ai ni ai Allah ya taimake ni ai na samu rafkanan ne mal ai na za la yazkuru sunan Allah bai ambatan sunan Allah fi shay'in a komai fa usharuku sai in tarayya da shi fi kulli ahwali cikin da halayen sa ci tare da shi shata in kwana da in tare da iyali tare da shi da komai a shaitanu adu wanda ya ce shaitan maki ne to kazalika كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله haka nan yanda duk kaji ana fafayyace abin nan a cikin suratul nur din nan sura mai albarka mai hukunci din nan haka nan zanna hawa faradna a ubangiji ya bayyana yake bayyanawa lakum al-ayat gare ku yake rarrabe ayoyi gare ku yufassilu lakum ma'alim dinakum ubangiji yake rarrabe wato alamomin addinin ku gare ku yake muku bayanin addinin ku la'allakum ta'qiluna ko ku ta hamuna ku fahimta addinin ku إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إنما المؤمنون كأي دي مؤمنين كما أنت آية قاع دليل أنت آية تيمي عليه رزون قرآن ما بلاقي يتاسو دا إذا haka dai bala yake da mu Allah ya kiyaye mu sai ga an shawo ya dai amma kuma sai taso da alkhairai da duk irin wa'annan ma'arifa da irin wannan alkhairai na cikin wannan aya a kan kawanta ba kazafi aka yi wa sai da Aisha ba san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama aka saukar da ita duk baki da to innamal mu'mina kadai dai mu'minai su ne allazina amanu billahi wanda suka yi imani da Allah wa rasulihi da ma'aikin Allah wai za ka noma abu in sun zamo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyar rasuli tare da ma'aikin Allah ala amrin jami'in abu sawon lamari ne tattarawa ta kudubar juma'a ce kamar suna tare da shi yana hudubar juma'a ko a yaki ko ranar idi wani abu ne da zai jawo dai a yi taro wani abu ne da zai jawo a yi taro don su zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama dinnan a irin wannan abu na taro kamar hudubar juma'a lam yazhabu ba za su ce su ba da kai su su tafi ba yan uwa suna can tare kai kuma ka silale ka silale ka gudu ka tafi ba su tafi ba ko kuma yan uwa suna nan sun yi taron lamari na Allah kai kuma kayi wani waje ka kai ai bai dame ka ba kai ba irin su bane ka za ka to ai shikenan ba a tare to su ba za su tafi suna tare da irin wannan lamari ya taso ko hudubar juma'a ko idi ko yaƙi bare yaƙin kandaku da irin wannan ta faru duk gabaki da duk wani abu da za a yi na gaba ɗaya wanda gaba ɗaya ne to lan ya samu ba za su samu ba su ba Allah sallallahu alaihi wasallama li arudin li urudi uzri saboda gangarowar uzuri da hun gare su hatta ya ta'azinuhu har sai sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tare ma wani abu ne ya zo sai ya rasulullahi kaji kaji abu ya faru ka ji ka ji abu ya za a yi a ce a ya sauri ya sauri ta ne ko kuma a'a bari Allah zai shirya ko ko aikawa ne kaza kaza amma dai kai zauna kun ce ne sai hakura ba ta ba sai suna a ta ta azumi sai sun nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal ladina yastazinunaka ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulihi kaga wa'annan da suke tambayar ka izini din ya rasulullahi yadlubuna izina suke neman izini min annabi daga wa'annan da suke neman izini min annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ulaika to wa'annan sune allazina yu'minuna billahi suka imani da Allah wa rasulihi da ma'aikin sa mu'minai kenan wannan fa idza tazanuka li ba'di sha'anihim fa'al liman shi'ta minhum to fa idza tazanuka idan suka nemi izininka li ba'di sha'anihim da ba'alin amrihi labarusu fadar liman shi ka to kai izini ga wanda ka so a cikin su yanzu an ba ka kai kuma hasken zuciyanka da kwarewarka akan abubuwa to kuma kai ka san yanda yanda za ka yi to fadar liman shi ka mino kai izini ga wanda ka so a cikin su bil insirafu ka ce ya tafi wani kuma ko ga damuwar ya zauna ya fi to kuma shugaba dai shi ya sani za ga shugaba yana wani abu wani zubin sai a ga damuwa shi ya san meye maslaha a ciki duk gaba gida to ka izini ga wanda ka so minnu bil israfi da juyawa wastaghfir lahum Allah wastaghfir lahum Allah neman musu gafara ubangiji tabaraka wa ta'ala sabida ga abin da ya zo su tsaya da yafi su yi abu wai je juba radiyallahu ta'ala anhu da a tawo maulidi madina ta kaulaha radiyallahu ta'ala anhu sai wani zai ce masa shi ba babansa ba lafiya da kaza kaza ya tafi ko kai ya tafi sai zai zai ce to yanda ka gani dai yanda yanda ka gani dai idan ni zan baka izini ka tafi wajen Allah ka je ka nema man lafiya ka je ka sai ba kai zaka ba shi lafiya na abu kuma ta ba san iya imani ya to ai ba zai ga tabi abu ba wanda zai ta ita ai shi ne sa nace yanda ka gani ya ka zauna sai ka nan zai ji ba ya tabi aka je aka dawo shi ina wani aka ce ai uban ya mutu shi to ba za iyan nan da ya zauna da ya iya ba wannan dai na yi mata zuba ce ba ka iyan nan ba da ya zauna da ya iya masa sai da ya tafi makila Allah ya ji tausayin ganin ga wani nasa ya taho wajensa wajen lamarin Allah Allah ya ba shi lafiya duk gaba gida amma iya dai karfin imanin mutum to neman musu gafara saboda rashin imani ne ko rashin ƙarfin imaninsu ne ya sa su kasa daurewa ƙila ya haka ƙila shi ta zancen gafara ko kuma yazo ko kuma kai ai annabi aula bil mu'mina min anfa ai annabi ya fi kowa me uzurin kowa ya faɗi uzurin ba ranar kan da wani ya karɓi uzurin da ya tafi ranar kan wani ya je ya tarar da buji ya ya ta matarsa a waje ya kai mata suka da mashi ta a ka ga kai fushi ko kishi ko ka je ga abin da yake cikin gida ya zo ya ga miciji ne a ya tsire shi ba a san waye ya riga mutuwa ba shi da miciji shi ya riga miciji mutuwa ne ko miciji ya riga shi ba wai da ya zauna a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ita in ta gaje ta gudu ta bar gida a ya haɗu kaza kaza shi shi ɗani ne dinga dinga baki ɗaya to kai ƙarfin imani ne to ka nema musu gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala inna allaha ghafurur ubangiji rahim mai gafara ne kuma mai jin kai ne tabaraka wa ta'ala kan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ka abal jumu'ata in yana hudubar juma'a rubbama ya tasalladu ba'd an-nasi da yawa ba'adun munafikai sai zare jiki sun sun sun sun ko yanda ma ba munafikai ba san darajar juma'a ba ba san darajar hudu ba ba ba san da na tuna dan wani abina ai abu ya gama hudu ban nan da har Najeriya sai ya zare jikin sa sun sun sun sun ya ya amma ya dan kare kansa da wani ko da tsarawani ko da san kaza sai ta sallar luwaza ya dan kare kansa shi kenan ya je ya abu daga Allah ya to Allah haka ya silalewa ko ku annabi ila ila hausawa nan ba larabci suka ita silalewa ita sallaluna ya silale sallal ko ya silale hudu ba tana da girma kwarai da gaske ba annabi ba ma san duk magajin sama wanda ya hau hudu ba aka fara hudu ba to sai zama kuma ba motsi ba magana ba kuma da kada da maka ce da mai magana ya shiru ko yara ka zo da suka kula da zan zama ba shekaru ko ma waye zauna da kula ko zanga za a ga yan su lafiya kalau ana sai an fara hudu ba sannan zai fara gyara sahu ba shi da sallah wanda ya ce zauna ko ya ce abu shi ma ba shi da sallah ba shi da sallah ya lalata sallar da jahili ya lalata ta wayansu yana da sallar juma'a amma ladan juma'a da ba shi da ita hudu ba don haka yanzu kasashen kamar su Maroko inda ba za a fara hudu ba ba sai wani ya bude hadida da ya to an karba daga Maliku shi kuma daga Abu Zinad shi kuma daga wai Allah sai to in liman yana hudu ba fa ta ai magana duk wanda ya magana yayi lagau ba shi da hudu ba kuma kakkace da mai magana ma ishi kai ma kai ko da kako aka jefa masa ko ka tabo shi sai dai daga na ga wa'yansu ba za su tashi motsi ba su tashi gyara tsawo ba su tashi magana sai an fara hudu ba ma lafiya kalau yana zaune shiru har da an fara su ba yin shakar nan sai zo ya zungure shi yanzu shi ne dan addinin gyara hudu a'a sai liman ya gama hudu ba ya sauko kafin a tada sallah ko kuma duk abin da za ku yi, kwa gyara tsawo a wannan lokaci ya dace masallatan juma'a su dinga wannan magana ko liman ya dinga fada in dai liman ya hau hudu ba to ba magana ba gyara tsawo ba cewa da yaro ma ishiru yaran su wani hagar lafiya kalau suna sai an fara hudu shaidan ce to kan mara ƙara zuwa da su ko ko in za ka zo da su kai musu kai musu kashe ni kar sai liman ya hau ba sannan ku fara in na ko in aka gana sai na zane ku kai musu hudu ba duk in kai abu muna ganin kafirai sun yi kaza sun lalata duk ma ba mu damu da addinin ba ranar juma'a kaga mutum ya sha riga mai kyau ya sha shakwara da jamfa da an kuma yi da duma shimfiɗawa sai dai yana ta jira ya ga waye ya zo da sai ka zo da shimfiɗar ko ta kafin ka zauna shi ya zauna kafin ka zauna shi ya zauna ko kuma ga mutum da kyakkyawan ga amma ya ɗauko kwari shi zai shimfiɗawa Allah ranar juma'a ranar idi ranar ado shi zai shimfiɗawa Allah to kuma kana ta kana ganin wani ya lalata addini ba kai kuma ka lalata addini musulmi dole ya yi da duma ya tara kuɗi musulmi ya je ya aiki ya tara kuɗi akwai abubuwan da Allah tabaraka wa tajbi ma ataka Allahu dara lakira wala tansa nasibaka min ad-dunya duk abin da zamu nema Allah ya ce mu nemi lahira amma fa kan mu dan manta rabon mu na duniya aka ce likafani ka kamanta kuɗin likafani ka kamanta kuɗin likafani kila da duma ma yana ciki kaka manta kudin da duma kaka manta kudin sarki kaka manta kaza da abu za ga ranar juma abun mamaki ka zo mai kyau shigar ka mai kyau da abun zaman ka mai kyau in ma da yara ka kawo da su da abun zaman su mai kyau duk inda wajen zama ya same ka kai shi fuda ka zauna ana banda takkaɗi riƙaban nasu ka dinga tsallaka kafaɗan mutane din duniyar kana ta make su duk duniya ka tana ta make su ba juma'a dole kai sallar amma kuma ladan juma'a babu wannan da za ta jawo ma gafara har wata juma'a din babu banda tsallake ka faɗan mutane banda ka zo ka samu waje ɗan ba zai yi wani ya shiga ba haka kawai ka kukuta cewa ai ka zauna duka dandan ne su kai a yi dai abun shazar mazar duk shari'a ba ta yi da wannan ba duk garin neman alheri a rasa alheri duk ga baki da ranar juma'a hudubar juma'a abu ne duk wani abu ma mai na taro na jama'a yana da hukunce-hukunce da yawa saboda yana da taro zai yi kyau yadda taro zai ji daɗi har a watsi kai faɗi magana mai kyau a cikin taro kai shiga mai kyau a cikin taro kai zama mai kyau a cikin taro kai ka sai taron ya yi daɗi amma wani taron in wani abin ya faru sai ga in an ce a kuma taruwa ma mutane ba su taru ba ka ka watsa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to juma'a tana da girma ko taron gidi ko taron yaƙi ko taron majalisa ɗin ko taron kaza dai kowa dai ya yi abu mai kyau to wannan yana daga ciki to bare dai ranar juma'a bare ranar juma'a idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana juma'a to idan yau yana juma'a inna Allah kana bi sallah idza ka amara juma'a ta mazalla sallah in yana hudubar juma'a rubbama ya tasallalu ba'dun nas ya ba'al mutane kan silale idza arada lahu uzur in wani uzuri ya taso masa min gairin iski izali ba tare da ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam fa aujaba Allah sai Allah ya wajarta al iski izana neman izini la yansarifu ahadu kan wani ɗaya ya tafi illa idan ta'azana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi izinin manzon Allah wa ta'azana lahu shi manzon Allah ya mai izini wa azina lahu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai izini wasta gafara lahu kuma neman man gafara da dai ka zauna ya fi to amma duk dai da abu ya zo uzi to tafi Allah ya gafarta ma kaga tun daga in ba rami mai kawo magana rami in ba laifi mai kawo magana gafara ka gani ko ya kun rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kana yawm juma'a idan ranar juma'a ta zo kana ala kulli babin min abwabil jannah at masjid zai zama abu a kowace kofa da kofofin masallaci zai zama mala'ikatu akwai mala'iku yaksubuna al-awwala summa al-awwala suna rubuta na farko sannan na farko wanda ya riga zuwa wanda ya riga zuwa wanda ya riga zuwa ai awwalu man ata farkon wanda ya zo ya subuna lahu sawabu suna rubuta man ladan wanda ya zo ka wani hadisin kamar ya fassara shi tun daga wanda ya tafi lokaci na farko za a bashi ladan kamar ya yi sadaka da raƙumi saka annama qarraba badana kamar ya yi sadaka da raƙumi wanda ya zo bayan sa kamar ya yi sadaka da sa wanda ya zo bayansa kamar ya yi sadaka da rago mai ƙaho wanda ya zo bayansa kamar ya yi sadaka da kaza ko wanda ya zo bayansa kamar ya yi sadaka da kwai idan mala'iku idan liman ya fito sai mala'iku suna da takardu kuma kai dai baka a cikin fayil dole dai ka zo amma dai a cikin fayil din wannan rabo mutum ba shi da shi to wa'ansu malamai suka tafi wa'annan rabe-rabe ɗin rabe-raben awoyi rabe-raben awoyi yanzu idan misali rana tana fitowa karfe bakwai na rana tana fitowa karfe bakwai to idan ka zo karfe bakwai ranar juma'a kamar ka ba da raƙumi ka zo karfe bakwai din da rana ta fito in ka fito masallaci saboda ana so a fito da wuri ranar juma'a kai ta zikiranka kai ta karatun Qur'ani kai ta alheranka da ana so a fito da wuri duk da baki da to idan ka fito karfe bakwai ranar juma'a to kamar ka yi sadaka raƙuri in ka fito karfe takwas kamar ka yi sadaka saniya in ka fito karfe tara kamar ka yi sadakar rago mai ƙaho in ka fito karfe goma kamar ka yi sadakar kaza in ka fito sha ɗaya kamar ka yi sadaka kwai sha biyu liman ne zai fito ya hau kan mumbari to yake na mala'iku sun nake kayan su ta nan juma'a idi ce ana so a yiwo baya da ita a yiwo baya da ita duk hadisanta duk karatunta za a ga manzalla yana yiwo baya da ita mun ga shehunai mun zauna da hajji radiyallahu ta'ala anhu duk ranar juma'a yana rage awa daya akan azahar yayo baya da ita da ita su can karfe uku shine karfe biyu samu to duk ranar juma'a karfe biyu yake hawa mumbar karfe biyu yake hawa mumbar da saboda malamin hadisi ne da kaza kuma haka ne shari'a amma ba wai ranar juma'a ne za a ƙara lokaci ba muna daga cikin abin da shekai ya kawo mana ba wai ranar ju- ranar juma'a ranar rage lokaci ne babban rana amma kuma ce lokacin ta gajere ne ranar rage lokaci ne ko da ka rage awa ɗaya ne ko da ka rage awa biyu ne na wannan saboda sha ɗaya da yanzu kaga in ka fara sha ɗin nan to yayi yanzu sai ga haka to imam malik yana daga cikin wanda yace in ba wannan awoyin ake nufi ba idan rana ta yi zawal din kamar sha biyu rana ta yi zawali to daga nan ake nufi to duk da ta yi zawali din na sha biyun nan in ka zo kamar ka ba da in kuma ɗaya ma ta yi zawali dai duk wannan duk lokacin da rana ta yi zawali da shi ma malik yace da nan ake to in ka zo da farko kamar ka ba da saniya a raƙumi in yan mintuna suka ƙaru kaman ka ba da sa in yan mintuna suka ƙaru kaman ka ba da rago in yan mintuna suka ƙaru kaman ka ba da kaza in yan mintuna suka ƙaru kaman ka ba da kwai har kuma liman ya fito daga dai zawalin rana wannan shine tafiyar imam malik wayansu kuma masu mabaru zaga suna nan dai tun farkon rana saboda an samu hadisin sahabban da suke fitowa ma tun farkon rana wani ma tun asuba in ya fito asuba shi kenan ba zai fito akwai bawa Allah da ya salla asuba ya ce kuma ya yi niyyar juma'a kuma ya zama sa duk gaba ki da ya tashi yana muna yau da yi ba wanda ya sai dai an kira shi hatta an ce a ko wanda ya riga ko wanda ya riga ne ko waye wannan Allah ya nuna ma wani bawan Allah bawan Allah a gaba na ka shigo an kuma an ce ka riga ni ce aini da in nace assalamu alaikum ta ranar juma'a sai ce to Allah na yi niyyar juma'a gaba kuma Allah na yi niyyar juma'a ne zuwa kuma Allah daga in ka kai shi kana kuma kai to Allah na yi niyyar zuwa na zo to ya zama na da riga shi duk gaba ki da abu ne na alheri duk gaba ki da to ba a ce ba wai mun ce ko a canja da rikici ko kaza kaza kaza ko dai tun da dai karfe biyun ake sallah to da biyun nan ta yi dai a tada sallah ko liman ya hau mun bari biyun shaura kwata ko abu wa'in dole ƙarfafin ake bautawa duka bai to sai ji ya hau ko da biyun shaura kwata amma biyun nan tana yadda ake tada sallah a za a tuna biyun nan tana amma ba ranar juma'a ya zama nan ne za a kai ta wajen ƙarfe uku wani za a kai ta wajen ta fita da ita daga idi ta fita daga ita daga hikima ta fita da ita daga idi saboda jawo ta din nan kusan daban take da shauran sallolin nan yana daɗa ba ta wani mahimmanci yana daɗa ba ta da wani girma lalle ba ce ko a zo a yi ƙarfe goma ko a zo a yi kaza kaza bare mu nan ƙasashen ingilishi ko ƙasashen da zancen mulkin mallaka duk gaba da galibin aiki sai da sha biyu ake tashi to kaga sha biyu dai a je dai da komawa gida da yin wanka da waye dai awa ɗaya dai ta isa ai ƙarfe ɗaya mutum ya hau bane wannan ba ta wata jama'a ba ƙarfe ɗaya ba na wani jama'a ba ne daban da wata jama'a duk waya daga cikin abin da shaɗan ya kawo shi na daga sharri duk da baki da bare ranar juma'a bare ranar juma'a mu kuma karfe biyu ko karfe uku ba wani wani jama'a ne banda wata jama'a ba duk wani yana daga cikin abin da ya dace mu gyara ko an ce za a baka masallaci ina ci ka ce ban ina da sharri ina da sharri in za ku bani ku bani akan shi in ba haka ba na yabi kai abin da Allah ya san shi da manzo Allah ya san me sharadin ka to ya dace da ko ba a rage da yawa ba ranar juma'a a rage kamar awa daya a rage kamar awa daya karfe ɗaya zan hau mumbari ko karfe ɗaya shaura kwata zan hau mumbari kwata ya ishi hudu ba karfe ɗaya tak a ta da sallah kowa ya abin sa ban ce wanda ya karfe ni bai yi ba ban ce amma saboda shari'a da ka in an yi dakarki in ba a dabba da ya ka gina na kan Allah ya baka duka baki da to ne yana cike hudu ba ranar juma tana da alkhairai da yawa duka ba wai ma ko fita ba to kuma an fara hudu ba nan ba ka da damar tafiya ba ka da sai dai in abu ya taso ko na wanda ya zamanto ba za ka iya rike bayan gida ba ba za ka iya to wannan kuma larura ce wannan kuma larura ce sai ka fita ka je kai Allah ya gafarta ma wasta ka tunda kun fulla in larura ta sai ka fita to amma Allah ya gafarta ma to kuma wannan to wannan kenan idan liman ya fito kuma mala'ikun nan duk sai su nade takardu ko ai za su rubuta farkon wanda ya zo ai awwalu man ata yaktubuna lahu sawabu wanda farkon wanda zai su rubuta man lada annahu huwal awwal shine farko wa sani ata yatul imam halli man yazo fa iza da kala imam idan liman ya shiga da wasu ku famu sai su nade takaddun nasu wajen su yattabi'una zikira su ma su tafi jin hudu ba su ma ba su ƙara motsi ba mala'iku kaga girman hudu ba har mala'ikan ma ba zai ƙara motsi ba bare ya rubuta wani abu duk da baki daya ya'ani yana nufin man ata ba da ijiyalil imani duk wanda ya zo bayan liman ya zo lan yusab lahu sawabul ijiyal ba za a rubuta man ladan zuwa ba wa in kana lahu juma'a yana da juma'a ba ba shi da ladan zuwa ba shi baya cikin fayil amma kuma dole ne ya yi ta wa kila yuktabu ba'da tamamin salati kila za a rubuta masa amma bayan sallah ta gama su mala'iku dai in dai liman ya zo ba ruwan su da kowa kila in bayan sallah in liman ya gama hudu ba kuma an gama sallah shi to waye ne ya zo ta bayan liman ya fito a ce to da wala da to duk sai an rubuta to Allah ya sa ma da wannan karatu ya fi duk gaba ɗaya to لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا la tasalu du'a ar-rasul ka ku sanya kiran annabi in ya kira ku ku ta- aya ta mai takobi mai kai biyu kar ka sanya kiran annabi kaga yanzu an ce in an wani abu ya taso na haduwa to kakka take ka tafi sai ka nemi izinin annabi to kakka sanya fa kiran annabi eh, sallallahu alaihi wasallam irin kiran wani abokin ka ne ko wanda zaka ce lalla in naga dama yin tafi ni yanzu a kiran annabi ba- ba mutum ne da mutum ba wannan aya ta nuna a kace annabi mutum ne kamar kowa duk bai taso ba yanzu ka ƙaryata Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya ka ƙaryata duk gaba kiya to la taj'alu du'a ar-rasuli kar ku sanya kiran annabi in ya kira ku ku bainaku tsakanin ku ka du'a ba'du kaman kiran shashin ku ne kawai wani ne in bai ci dina ai ga annabi to ina da iko ina da ganin dama in dan zauna ka dan tashi in tafi banda annabi in ya kira ka Allah ne ya kira ka kuma sai ya ce tayi tafi sai ya ce tayi tafi to kuma ikon Allah bayan Allah wanda aikin sufancin suke aikin gyaran zuwa suka ce to kuma duk ahalullahi magadan manzon Allah kuma duk sun shiga cikin irin wayan abuwa ladabi ne na zama da magadan manzon Allah sallallahu kowa iya karfin sa duk gaba kida magadan annabi sallallahu alaihi wasallam ba gumaka wanda ba sa rayawa ba sa kashewa ba ba su ake nufi ba aya kuma can gaba za ta zo duk ta yi magana wannan duk gaba kida an kade za ta yi magana wannan to kan kusan ya kira manzo Allah ya zama irin kiran shashin Mm-mm. in ya kira ku ba damar ka silale ka gudu ba damar ka kaza ko wajen abu ya taso ma sai ka nemi izininsa ɗaya kenan ko ka kakku dinga kiran sunan annabi wannan galibi shi aka fi fassara ta da shi kakku sanya kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallama irin da zaka kira sunan abokinka kakku dinga kwarma annabi sallallahu alaihi wasallama kira to aya dai in ka bi siyakin ta saukanta da ma'anarta wancan ake nufi to kuma in kuma har yau dai wannan din ma ya shigo wannan wannan din ma ya shigo la tasalu du'a ar-rasul ka ku sanya kiran manzo Allah in kira ku ku ko ka ku sanya ku dinga kiran sunansa bainakum ka du'a ba'dukum ba'da ko za ka dinga kiran sunan abokinka sababin nuzuliha sababin saukata annan nasa mutane kanu na dunan nabiya sun da suna kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka sa'irin nasu kamar shauran mutane بعضهم يقول يا محمد بعض الشيء يا محمد محمد كي بعضهم يقول يا احمد ولو يأتي يا احمد يهودا هذا كيف يا احمد سو احمد سونانسا ko kuma ya abal qasim ya baban al qasim to da haka suke ce masa to sai Allah ya ce la tazalu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da ka galibin ma tafsiri shi ma ya tafi akan wannan wannan dalilin ta kenan duk duk gabaki ya to bi an ta kulu amma aya kira kuma ai tana ta innal ladina yanaduna ka min wara'il wajh aktharuhum la yaqiluna da kaza to duk da da ɗaya ne aya ce mai kaifi biyu duk ɗaya ne to kadu ai ba abukum ba za bi an ta kulu ya muhammadu bal bal dai kulu ku ce ya nabiyallahi ya ma'aikin Allah ya rasulullahi ya nabiyallahi ya annabin Allah ya rasulullahi ya ma'aikin Allah filinin cikin taushi وتواضع da kankan da kai wa kamdi sautin da kankantar da murya da sabbatar da murya sai na umar fitar magana da manzo Allah sai ka aki sun kaman rada yake masa sai manzo Allah ban ji ba madakar da godo Allah duk da mu malikawa malikanci imam malik da shauran malika duk sun tafi la tarfa wa suwata kun fawqa sautin nabi na wauta ake nufi ba na ka faɗi magana iya daidai da yadda mutum zai ji ba ba wannan ake nufi ba mai ashfadi ya ka wannan shehu abdullahi ya tsaya yana ziyara barhamdu yana karanta masa bai diwani ga shehu ma bai ji kuma mutane bai ji kuma shehu dan ya tusa wa wahabiya daga shehu ya ce irfa sauta kai daga muryar kaman ba wai ba irin ka ake nufi ba wannan aya ba da kai take ba daga muryar ka malikan irfa sauta ka a'a ka zo ka daga kuma na rashin kunya ko na rashin ladabi shine ai akwai kowa dai an san an san abu na ladabi cikin hankali da an san abu na wauta kuma to na wauta ake nufi wannan shi malika duk kusan suka tafi a kai duk gaba gida to ku kaskantar da murya saban wanda wani ka je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallama kai ladabi kai haka da hannunka to kai bauta kenan ai wannan bauta ce gashi nan haka ai kabalu ko kabalu a can cinya ake sa ta ofo eh wani limami yayi hudu baba da wanda ya hudu ban nan ko babansa ne a kwanta a wajen nan kasan ya wulakanta amma alhamdulillah wannan ma ya kau wannan da daddan abu ne tun daga 11 September ma duk an gama Allah ya magana Bush ya yi maganin abin duka baki da kwarai da gaske duk daga 11 September ai duk abu ma ya kare ma duk ga wasu kan suka dinga daure ma malaman masu wannan duk duk ga baki da har gobe kuma gashi nan masu da kan suka ce ma duk sai an sake fassara hadisa duk da baki da kwarai da gaske dama dai duk kuma suka fito yanzu akwai wani babban da shi dai da ya dan ji tsoro ba a jefa shi a hukun ba yana da shi da kansa mutum yana ba da hakuri a yaya azhar sai tsalle da to in ka ba da hakuri duk inda ka halaka ya zaka yi da su a fito za ka kace ba ka kyauta ba kuma duk mai bin ka ya canja za ka ba da hakuri ba ka ba hakuri ba kai wale Allah kai wale duk mutane suka bi to mu ga girman kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakaninmu wannan yana daga cikin laƙabi da ake yi ce muhammadu awal kai awal kai awal muhammadu adi kai adi amma kai muhammadu masoya suna jin nauyin nauyin abu da kaga in ka je ka ce da dattijanci da ko dattija ta ce ya sunan ka ne ka tun alƙi'a mai sunan maza ne ba za a faɗa ba wannan shine imani shine abin da aka zo da shi daga wajen Allah shine fitira din fitratan lahi da fitratan nasu alaiha amma duk mutum ya je garin neman karatu ko garin abu ko garin ya sako ofis ko garin duk an kwashe wannan imani an ba shi hayaniya da ima da wannan hayaniya kuma zai yi wuta duk ga baki ɗaya to kan mutum ga kiransa haka a'a sai dai a dinga cewa ya nabi Allah ya ma'aikin Allah ya rasulullahi fili ne cikin taushi wa tawazu'in da kan da kai wa qabdi sauti da kaskantar da murya saukar da murya da haka za a dinga kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya alamu Allah allazina yatasallaluna minkum liwaza gani wannan zai nuna ma gwantan kuma fasara din nan kan ku san ya kiran annabi in ya kira ku ko ya kira ku za a yi wani abu irin kiran ba a zuciya Allah ya san kar ya alamu Allah Allah ya san allazina yatasallaluna wanda suke tace jiki suke sulalewa minkun daga wajen kulwazan suna kare a ɓoye ya karzu na minal masjid Allah ya san masu fita daga masallacin nan fil kudu bata a kudu ba min gairi izali ba tare da neman izini ba ku fiye kan aboye mustatirina suna masu suturce jikin su shay'in da wani abu to Allah za a suturcewa ne ko annabin Allah za a suturcewa duk gaba gida ko ku a wani taron ko ku a yaki ko ku a kaza to Allah ya san duk wanda suke wannan فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فليحذر الذين يخالفون عن امره wa'inda suke sabawa ga lamarin Allah da lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su tsoro an ya karuju wato su fita an amri daga lamarin Allah duk masu fita daga lamarin horon Allah su tsoro an tusibahum fitnatu kan bala'i ya same su yana daga saba lamarin Allah bala'i da haka shi Abdullahi Abul Abbas radiyallahu anhu yake cewa duk mutumin da ya sabo ya tuba a take anan kuma ya sadaka shi haka sunna Shehu Abdullahi take ka tuba kuma kai sadaka ka tuba an gafarta to kuma uqubar saban da za ta zo fa uqubar saban to kuma sadaka ita kautar da masifa ita kuma sadaka ita maganin masifa duk gaba gida ka tuba kai sadaka to kuma fatahin wali ne amma kuma yana da hujjoji da yawa akwai hadisai da yawa na zancen kai abu kai sadaka dinnan ga hadaya dinnan ga su kuma in sallar juma'a ta kuce ba a rasa da kai sadaka da darhami ko da dinari duk gaba gida kaga ma'ana alherin da ya kuce ma sai ka sai ka rusu wannan to mutum da ya yi kowane sako kowane sako akwai ukubarsa ko a duniya ko a lahira to in ka tuba sai Allah ya yi to kuma kai aiki mai kyau sai Allah ya dauke ukubar ko ta duniya din ko ta lahira din duka baki ɗaya to to masu sa'a musu ji tsoro kar fitina ta same su kan bala'i ya same su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba wata alkama amalan qablahu min qaryatin bana baha imanuha illa qaum yunus ba wata alƙarya da ta yi imani imani ta yi amfane ta sai al'umma alƙarya annabi yunus maganganu ne da yawa muhiddin ibn arabi ya ce ma'anar wannan shi a wajensa ko dai an yadda da imanin nan nata amma azabar nan wai ta sauka ko an yaje dai azabar nan wai ta sauka ba waɗanda aka yafe kuma aka ɗauke hukuma sai mutanen annabi yunusa to don haka kai sauri dai in kai tuban kuma kai wani alheri da an tuban ku an yafe kuma an ɗauke hukuma duka baki ɗaya wannan yana daga cikin abu sai an yafe ɗin kuma ya ga wayansu duk abin da ya same ku na musiba Allah ce abin da hannun ku ta ja muku ne wai ma dan Allah ya yafa da yawa wa yafu an kafir dan Allah ya yafe da yawa ne ba dan haka ba ma Allah ya shawake Allah ka yafe mana barka annabi sallallahu alaihi wasallam to fal ya'zal alladhina yukhalifuna an amri ma saqa wa lamar Allah ji tsoro an tusibahum fitnatu kan bala'i ya same su aw yusibahum azabun alim ko fa azaba mai radadi fil akhirati a lahira ta same su ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi ala fi sani inna lillahi ma fi samawati wal ardi duk abin da ke saman bakwai da ƙasan bakwai na Allah ne mulkan mulkin Allah ne wa kalkan halittan Allah ne wa abidan bayin Allah ne babu Allah a ciki babu dan Allah a ciki babu abokin tarayyar Allah a ciki sai dai karfin Allah tabaraka wa ta'ala kadi ya alamu kadi ya alamu ma antum alai ubangiji ya san abin da kuke kai ayyuhal mukallafuna ya koyar da aka dora wa shari'a din ubangiji ya san abin da kuke kai min al-iman na daga imani wanne baki da munafici da Allah ya san abin da kuke ciki wa yawma yurja'una ilayhi fa yunabbi'uhum bima amilu wa yawma wa ya alamu Allah ya sani kuma yau mai yurja'una ilaihi washe ne ranar komawa zuwa gare shi kuma tsakayya babba ya san abin da muka yi ji yanzu da abin da kowa ya sani kuma ubangiji ya san washe ne ranar komawa lahira kuma ya san yau mai yurja'una ilaihi ranar da za su koma zuwa gare shi mata ya kunu washe ne ranar mutuwa kuma fayu na bi ubun fihi ranar mutuwa kuma a lahira kuma Allah ya gaya musu bima amilu abin da suka aikata min alkhair na daga alkhairi wa shar da shar kuma ai musu hukunci a nan wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga komai min amali na daga aikin su wa gairi hada wani ta'alimu masani ne Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala muttali'un ne tsin kaye ne alal abda abu sabawa muraqaba ta samu mushahada daga nan sai kuma akai mushahada daga nan sai akai ma'arifa wannan kofa ce babba ubangiji mutaliyun ala alal abdi mai tsinkaye ne abu sabawa wa ala jami'a qawali da duk maganganun sa wa ali da ayyukan sa khairan alheri ne ka ne zama au sharran ko sharri wa ya'lamu al-yawma alladhi yarju fihi al-abd Allah ya san ranar da bawan nan zai koma zuwa gare shi Allah ya san ranar mutuwar kowa yana daga abu mai daɗi da Allah ya rufe wa mutum ranar mutuwa sai dai bayan Allah kuma wanda duk wannan zai ba tsoro amma wani da a gaya ma ranar mutuwa sai ya mutu ma kafin ranar ta zo sai ya mutu ma kafin ranar ta zo to waya alamu ubangiji ya kai yawan laziyar jubi al'abdu ranar da bawa zai koma ilallahi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bil mauti da mutuwa wa rujuu ilallahi komawa zuwa ga Allah ma ba'dal mauti bayan mutuwa mu'ajjilu abun jinkirtawa ne au fi kulli ahwalihi ko kuwa komawa zuwa ga Allah a kowane hali duniya din ma mu'ajjalu abun gaggautawa an baki ne ajilan au ajilan mai an baki shine mai gaggawa mai alif shine mai jinkiri jinkiri in an ce koma zuwa ga Allah sai ranar mutuwa sai lahira kaga sai da ranar mutuwa ta yi ko sai ranar da aka je lahira ila awa daya mutum zai mutu Allah fa'ala sati daya wata daya shekara daya Allah fa'ala wannan mu'ajjalu da alhamza amma ko yanzu mutum zai iya komawa zuwa ga Allah so wata bi sabila man anaba ilayya bi hanya wanda ya koma wajen Allah shi ne yanzu kai ma yaka koma zuwa ga Allah duniya da lahira ka zama tare da Allah tabaraka wa ta'ala ka dinga in- bauta Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi kana ka koma zuwa ga Allah tun daga nan duniya mai ambashi kuma mai gaggawa ka koma in kana al-abdu raja ila Allah tabaraka wa ta'ala bil fana'i in bawa ya koma zuwa wajen Allah da karewa ya zo ya sha faila ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa zikirihi da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wa tarki kulli ma suwahu ya bar duk abin da ba Allah ba fa huwa raji'un ila Allah ajilan yawa ya koma zuwa ga Allah da amba ajilan da gaggawa shi tun daga duniya ma ya koma koma wallahi na ma sai ta zama kawai tashi kai daga wannan waje ka je wannan waje amma dai abin da kake so abin da kake ana tare da haka da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne sai na Abubakar ya radiyallahu ta'ala anhu yazo ya bude fuskansa ya sumbanci goshinsa ya ce ya rasulullahi ka kai kanshi rayayyanka da mataccanka yanda kake haka kuma Allah ba zai sa ma mutuwa guda biyu mutuwar da Allah ya rubuta ma kai ya rasulullahi Allah ba zai sa ma mutuwa guda biyu me ma'ana wannan magana shi raja ila Allah manzo Allah ya kuma zuwa ga Allah cikin komai har ba shi sai hadaran Allah ba nasa da haka duk abin da ka taɓa na sai Allah ya ce na wani ya yi nawafil alkhairi ha Allah ya zama sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa asanahu wa qalbahu wa kaza akuntu manzo Allah sai shine kan gaba a nawafil alkhairi sallallahu alaihi wasallam to Allah ji yayi mawa nan sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya kuma zuwa ga Allah da mutuwa da rashin da duk ɗaya ce a wajensa ana tare to ko dai mutum ya koma bil fana'i da yin fana'i zuwa ga Allah fi cikin Allah wa zikirhi da ambatan Allah wa tarki kulli ma suwa da barin da abin da ba Allah ba huwa rajiun ila Allah ajilan ya koma da gaggawa a nan duniya kuma har ranar mutuwa ta zo wa illa idan ma bai yi wannan din ba kuma yanzu ya koma ajilan kuma jinkirin sai ran da lokacin sa yayi in ba sai ya jiwo idan zai koma wajen Allah da ya fi yau a wata rana min al'ayyamu daga fi salatul da mari amma rannan sannan kuma ya an zo da maruruwa kuma da komai an ɗaɗɗaure an wanke an nannaɗe an sa masu sallah da makara da waye da kabari ba sannan fa dole ne malam rannan ƙaharar ne wa firara dole ne kuma kai ma kana neman komawa dole sannan amma hikimatan wasiyaran kuma Allah ya zaɓe ka ka kuma ka zo ka zaɓi na Allah wanda man anaba ilayya ka koma zuwa wajen Allah duk Allah ya samu da wannan duk gaba gida amma dai dan adam dai zai haɗu da Allah ko dai ta daɗi ko dai ta wuya amma dai Allah ya sa mu yi ta daɗi barka Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haɗuwa da Allah daɗi ne zai haɗu da ubangiji tabaraka wa ta'ala muqayyidan bi salatil an dan daure shi da maruruwa qadiman ilayhi kuma ya tafi zuwa wajen Allah da haka hadisi yazo duk mai san haɗuwa da Allah Allah yana san haɗuwa da shi duk mai kin haɗuwa da Allah Allah ma bai san haɗuwa da shi duk baki daya to suratul furqani makiyatun wa haya sab'un wa sab'una aya bismillahir rahmanir rahim suratul furqan wannan sura ce ta al-furqan qur'ani a zamansa mai raba ƙarya da gaskiya sura ce ta qur'ani amma aka kira shi da sunan mai raba ƙarya da gaskiya farko ko kuma sura ce ta qur'ani wanda ya dinga sauka a rarrabe a rarrabe na jima ya dinga sauka a rarrabe wadda dai ƙur'ani kenan ambatan ba'ali da sunan duka ambatan ba'ali shawar da ya sa diwanin da shafawul asqam kuma ya sa wani diwanin a cikin diwanan da na cikin shafawul asqam ne shi ma shafawul asqam qur'anin gaba ɗaya shine shi sunan ta qur'an duk gaba gida to kuma yanzu ga wata sura ita sunan ta qur'an ambatan ba'ali da sunan duka saboda kuma qur'ani mu'ujiza ne ba'arin nasa duka ne dukan nasa ma ba'ari rai ne rai duk inda ka taba yana nan duk inda ka taba duk duk aya qur'ani ce rai ce duk sura qur'ani ce rai ne duk qur'anin qur'ani ne rai ne saboda kuma aske ne duk gaba gida da haka aka ambace ta suratul qur'an amma ya isa darajarta ya isa alherin da a ce ita sura ce guda ɗaya amma an mata sunan qur'anin duk gaba gida saboda rarrabe hukunce-hukunce da ta yi ko kuma saboda sauka da ta dinga yi a rarrabe to ko na ƙur'ani ma dinga baki ɗaya haka ya sauka makiyatu wannan sura makiya ce a maka ta sauka sai dai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ayoyi wajen guda uku su kuma madaniyai ne duk da baki da aya wallazina idza anfaqu wallazina la yashhaduna la yad'una ma allahi ilahan akara والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وإن النعمة دنيا كوي أما آية تلك باكي مكية سنان a bisa tilin a bisa tilin malamai makaranta da wata suna ayata saba'in da bakwai ce saba'un wa saba'una aya ayata saba'in da bakwai ce dan me dan ta nuna ma cewa saba'in da bakwai adadin kanzu kanzu kenan taska kaulasan ishirin nun guda hamsin zaira kuma bakwai kanzu saba'in da bakwai to wa ita suran nan taska ce dama surori biyu Allah ya buɗa da tabara da tabara tabarakal ladzi nazzala al-furqana suratul furqani da tabarakal ladzi yadihi al-mulk suratul mulk dukkan su taska ce dukkan su masarautoci ne na Allah guda biyu sai dai wannan masarautar baɗi ne ce wannan ta mutanen ce Allah ya samu a cikin su ya famu albarka wannan ta arifai ce taska Allah ce ta arifai za ka ji yadda za ta dinga faɗar abubuwansu ta yi magana su ita kuma tabaraka lazi da talka taska kuma sarakuna na zahiri shugabannin ƙasashe sarakuna da mulkin zahiri da kaza kaza saboda haka da ka da sun baka ma wa'ansu arziki ka karanta ma sai ka hau mulkin da kake so na zahiri saboda ita taska ce ta sarakunan zahiri ita tabara tana da falala da yawa munkarin da nakira ba zai iya mako ba duk mai karanta ta duk dare Allah zai kiyashi da munkarin da abubuwa amma dai tana da sirri na zahiri idan mutum mai iban ma'adinai ne da yana karanta ta yanzu shi zai dinga ganin ma'adinai sai ya samu kuɗi yanzu yanzu sai ya samu kaza sai tana da tabarakan da zai ji mulku wannan ita ake magana ta ji gazantan mulki da ita masarauta ce ta Allah ta zahiri kuma taska ce ta Allah ta zahiri da haka duk yan zahiri ta zamanto taskar su a wannan kuma suratul furqani ikon Allah ita kuma sai Allah addini dama wani zaman sai an kula Allah yakan faɗan wani abu da sunan kishiyarsa yanzu taska ce ta batini ga amma ta Allah ya ta furqani da da su ɗan baɗin ne za su shirya sunan ta yace mata suratul qur'an saboda qur'an daga farko ne qur'an kuma da qar'u ne jambu tarawa to kaga yanzu an ba wa sura sunan kishiyan abin da za ta yi magana da shi yayin tahajjudi hujub bacci a kuma wai ma'anar tahajjudi ta shi ke sallah cikin dare a kuma bacci ake nufi bacci ku da yawa ga addini yana faɗar wani wani aiki suna da sunan kishiyarsa kuma a kuma haka a tako da kirkirarsa to haka kawai ba ka tashi ka dallala da ka ce shirman ake nufi ba ko ba ba abin ake nufi ba to wayannan surori guda biyu tabara tabarakan da zuriya da mulku da suratul furqan din nan dauloli ne na Allah guda biyu duk baki daya ta zahiri da ta batini ita wannan furqani daurolin ahalul lahi ne sura ce mai dadi wajen karanta sura ce mai dadi wajen fasa sura ce mai dadi wajen sannin ma'anarta sura ce mai dadi dai saboda sura ce da za ta ta gyara zuciya ta ta abu tauhidi dai a ciki da ya da ɗabi'u da al'ada dai ahalul lahi dai tafkiya waliyai dai kuma al'ada su dai haka za ka ji da ilimin su da abubuwan su duk gabaki ɗaya tana kawo bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai kyauta a nan duniya magamiya ya ba mu'mini ya ba kafiri mai kyauta a lahira kuma ga mu'mine haka haka ake faɗa ko ko da sunan Allah mai jin kai arrahmanu arrahim ne ne kai mutuka cikin jin kan ma dide ko da sunan Allah mai kyauta manya a nan duniya da kuma mai kyauta sirara wanda sun fi ƙarfin kyauta ce wanda ta fi ƙarfin hankalin kama koko ko mai ƙananan kyauta da manyan kyauta duk dai rahmanur rahim duk gaba gida shi radiyallahu ya ce kowace masarauta kowane ƙasa tana da taken ƙasar wannan national abdul da muke yi tana da tashen tashen ƙasar da zai nuna ƙarfin ƙasar da arzikinta da lafiyanta da kaza to taken masarautar Allah bismillahir rahmanir rahim shi ma ga ƙarfin masarauta na bismillah wannan dai gashi na duk ya haɗe sunayen ma duk gaba gida الرحمن رحمانية الرحيم رحيمية الله تبارك وجد ذاك مصدر القرآن تقدم kula da wannan قاعدون in zancen duniya ake kasan gidan rahamaniya ne ta kowa da rahmatu wasu a kulla shayi ta kowa da kowa ce kuma an sana ka illa rahmatan lil alami na kowa da kowa ne kanka ce sai kai kadai balaraban kauyen da ya zo ya fitsari a kaga masallaci wannan lokaci kasa ne da kuma fili da fetal daga dan wani waje aka rufe ban da wani waje kawai ga dan wani fili ta shi ya saba da fili ai sai dai ai fitsari daga yau je ya fitsari sabai kai kai kai dakin Allah ne dan Allah ya shi kare shi wannan ba ko da kuma da manzo Allah ya ce a ciko guga da ruwa shari'a fara ya shi ke ba mutum ya ji daɗi kuma ya alwala aka koya wata ya dawo masallaci ya na hulun ya daga hannu Allah ka ji kai na ka ji kan Muhammadu ka ji kan kowa tare da mu manzo Allah sallallahu hajarta wa aboki ka ka ji tare abu mai yalwa wannan rahama ta Allah da ta ishi kowa ka ce sai ni da kai kawai me zamu da ita haka hajarta wa ka ji annabi sallallahu kowa so yake shayin a shawo suwar Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarkata in wani abu ya taso da mun faɗi laifin wani daga eh hadaran Allah wafi a da'ira Allah wafi a ba sai yadda kuke zato ba ku ko yadda kuka tattauye Allah daga zaka da'ira Allah wafi a ce radiyallahu to haka to bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك تكسر كيوه الهير الله يا يويتا أي تعالى أمنجد يا أوفك الذي نزل القرآن والذي سوكر دلتابي مرربه كريا دغسيا مرربه حكمتي شيء القرآن to ta'ala ubangijin da ya wannan ya ɗaukaka allazi nazara alqur'ana huwa alqur'an shine qur'ani لأنه فرق بين الحق والباطل domin shi rarrabewa ne tsakanin ƙarya da bata to wannan kalma tabaraka din nan kalma ce ta tsarkake ubangiji tanzi tanzihi ne tsarkake ubangiji tsarkake zatinsa da sifarsa da ayyukansa ga dukkan na, na kawaya ai ubangiji ya tsarkaka a zatinsa a sifarsa a ayyukansa ya tsarkaka ka ce ga tawaya a zatinsa da sifarsa da duk aikinsa ma sai dai in kai baka gane hikima bai ma ba to koma waje daya amma kuma kai ladabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da ɗansa sayyidina Ibrahim yana kai da ransa tana kai tana komowa manzo Allah ya hawaye wanda ga cikin sahabbai ya Rasulullah kun kake manzo Allah ya ce rahama ce to kuma har ya cika a hannun manzo Allah sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ido dai na kuka zuciya na cewa amma ba za mu faɗa ba sai abin da zai yarda da Allah. Allah bai tawaya ba a cikin komai na aikinsa, tabaraka wa ta'ala, cikakke ne a sufarsa, cikakke ne a zatinsa, cikakke ne ma a fa'alinsa. Sai dai kuma da haka in abu ya samu mutum zaɗi aka ce ya haƙuri sai ya samu ladan Allah, don akwai hikimar da shi kuma bai sani ba. Duk gaba ki da in daɗi ya same shi kuma ya munna ya godiya shi ma sai ya samu ladan Allah. To ai tabaraka ubangiji ya ɗaukaka ya cika ba ta waya a gare shi a cikin sifarsa ko a zatinsa ko abu ko ubangiji tabaraka wa ta'ala ya cika ya ɗaukaka ya tsarkaka ga duk wani tsarkake shi ma da kowaye ma zai yi duk yadda ka tsarkake shi ma ya fi ƙarfin nan ya fi ƙarfin wannan tsarkake wa ta kama la nusi sana alayka bal anta kama asnaita ala nafsika Allah ya ce ubangiji ba mu iya kididdige kirari a gare ka yanda kai kirari ga kanka ne shine shi shine naka duk gaba ki da to komai tsarkakewa ma tsarkakewa ma Allah tabaraka ya amma dai kowa ya kokarta ko ko kokarta yayi iya nasa to wannan kenan ko ma'anar tabaraka ubangiji ya daukaka ne ya sufanci da dukkan sufofi na cika tabaraka wa ta'ala wannan kenan daidai yayi ko alherinsa yana da yawa duk kaunu dinnan alherin ubangiji ne tabaraka wa ta'ala amma kuma bai yi komai ba kuma bai so duk gaba daya alherin ubangiji ya yawaita duk gaba daya saboda wannan aya Allah zai zubo alherai da yawa da yawa Allah ya zubo alherai da ba adadi a cikinsa to tabarakallah da haka din kaga abu mai kyau ko din Allah ya buɗa ma wa kyau ko din ka ce tabarakallah sai Allah ya kiyaye abu daga baki ko daga bakin kama kai ko daga idan kama kai duk gaba gida yanzu can inda muka yi maganar cin abinci din nan duk gaba gida ba da ku ci abinci a haɗe ko ku ci abinci kowa daban-daban daban to maganganu da yawa suke cewa amma duk da haka shari'a ta ce kar ka sake ka ci abdan an ce kowa ya ci daban kar ka sake ka ci abinci wani ido yana kallon ka wani ido yana kallon ka kar ka sake ka ci sai dai za a gutsura ka bashi kakkan take ka ta abinci wani ido yana ganin ka in ba haka ba in wata cuta ta same ka ba ta da magani ba abin da zai warkar da kai sai dai kawai magirbi ka shiga kabari kawai duk gaba kida to wannan haka ne kakka sai dai ka abu da aka za ga wani suna tutubtawa in suna ta abinci ko da gidan abincin ne ko da ina haka ga wajen tutubta da za a shiga haka ka zo bakin titi kai dan sarkin cin abinci hayan hayan to da haka za ga in wata cuta ta samu bayan da mutum zai to haka ni'imomi da haka ake so a karanta tabara duk a wajen wata ni'ima duk an yi wani taro mai albarka duk wani to a karanta tabara ita tabaraka allazi bi yadihi mulku to duk magani ce maganin ido ce maganin abubuwa ne da yawa to tabaraka ko ku kai duk abun ya same ka ce masha Allah la quwwata illa billah ko ka ce tabarakallahu asana wani ya ga wani daga cikin sahabbai ko jabir ne yana wanka mutum ne kyakkyawa sai ce wannan jiki kamar baya fitowa waje kawai sai ya faɗi ya sankani zai mutu akan shiga da gudu aga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito na ta mai Allah mutum da kashe ku halla baraka sai baka ce tabarakallahu ba sai baka ce tabarakallahu ba to ba wai mutane ne da ba in ma wai mutane da ba ku amma kowa kowa mu ma zai iya fadar abu yanzu yanzu ba ke da ce tabarakallahu ko kai in wani ya ga ma ya taka ka ce tabarakallahu wani ma ya kamar da ce a karatu ne ba haka ba ba zan yadda ka je ni ka jefa na asibiti ba dan kai kan kyale ka yau ka ba zai ka ce tabarakallahu to alherin Allah ya yawaita ubangiji ya ɗaukaka ubangiji ya tsarkaka tabaraka wa ta'ala dai da yanda ya gaya wa kansa nan zaji ne yake tsarkake zatin sa duk gaba gida to tabaraka allazi nazzala alqur'ana alherin Allah ya yawaita ubangiji ya ɗaukaka wannan da ya saukar da mai rabe ƙarya da gaskiya ko wanda ya dinga sauka kaɗan kaɗan kaɗan har shekara ishirin da shekara ishirin da uku domin ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai su iya haddacewa duk ga baki da to duk maganganu za su zo duk ga baki da ala abdihi ubangi tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan qur'anin ala abdihi absabawan sa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi ne da girma na manzon Allah sallallahu alaihi shine shine abdullahi mutlaki shine bawan Allah a sake duk ga baki da sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne ƙarshen matsayi a ce ma bawan Allah duk gaba ke wannan shi ne ƙarshen matsayi Allah ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurare masu girma da abdi dinnan ranar Isra'i subhanallazi asra bi abdi wajen kira wa innahu lamma qama abdullahi duk gaba ke da nazalul qur'ana ala abdi sallallahu alaihi wasallam sabida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim radiyallahu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a san wannan suna abdi ya ana sayyidu wala da adama wala fakara ni shugaban yan adam ne amma ba na alfahari da wannan ni na fi alfahari da bawana so yake me dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuska biyu ce da shi ɗaya fuskar tana kallon mu yan adam don ya amfane mu ya ba mu sako ya ciyar da mu ya raba mana arzikin Allah Allahu mutu anar qasim ɗaya fuskar tana kallon azaran Allah shi a hadaran Allah yake da'ima an ga dole ya kalle halitta ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya kalle hadaran Allah duka ya koma zuwa hadaran Allah sunansa abdu bawan waye bawan Allah a hadaran Allah yake a fadar sarki yake ba fadar yana fadar sarki sunansa bawan sunansa a da ya fito cikin gari ba ga Allah ya bar sarki wani shi ne sai ana daga shi ma jinjina ake ma irin ta sarki amma in ba tsaro ba a ji a yi ma a gaban sarki ma ka ta ka shi ma duk gaba daya to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi yana hadaran Allah sunansa Abdullahi amma in manzo Allah ya fuskanto mu ya zo wajen mu fa ya sunansa sayyidu kai saka ce bawa ba fade ma in ya fito daga fadar sarki kai saka ce bawan sarki kai bawan sarki a dawo lafiya ai ka ta kashi a sai Allah ya bar sarki eh, kuma ma sarki ne ya dago kai to in ka ji ana manzo Allah yana ana sayyidu ma'ana yana wajen to ban ya zo wajen mu fa shine sayyidu shine sarkin ma mu ba ruwan mu duka ila وما ما يقول لا لا سبيل لوصل من تقول فقل لا لا أراك سواه يا عيسى كيف كما باوي جاب الأذى كيف كما كعيسى annabi Musa ya nemi ga Allah Allah ya ba a ganni ba amma yau ga wani ya shige ya ji ya gano shi sai ga wallahi kuwa ma a rage an ce dan a rage ne amma kuma da annabi Musa dan abin da bai iya gano ba ga wani ya gano al muttasil bil muttasil muttasil wanda ya sadu wanda ya sadu ya sadu duk gaba daya to dan haka manzo Allah ya fa alfahari da abdu saboda lokacin da yake abdu bai na hadaran Allah kakkala su ba wasa ne wai ba ajubi da ma ake ga alamun ku da ma su abdu da ma shine kashin suna ma shine kashin suna wannan ba wasa bane amma manzo Allah lokacin da yake hadaran Allah shi shine abdu a wannan lokacin saboda yana gaban shugabansa a ran ya da mana kai kan kare ba kai saka sai abdu ba kai kuma sai dai sayyidu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yana wajen mu kenan sayyidu ne shi kuwa in zai bada sai da ku ce Muhammadu ko Abdu ko a yana hadaran Allah to da kuma Allah ya fi san Abdu saboda ya fi ba lokacin yana narkansa a hadaran Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in ya ce abun mamakin annabi Muhammadu ba mamaki a cikin sa dan me ba zai zama haka ba duk annabawan Allah zai sauka musu da sako tauhidi yake fara koya musu ya Musa inna ni ala Allah la ilaha illa ana fa abun ne amma manzo Allah sallallahu alaihi kaunu aka mai da shi shi da ma a tauhidin sai ga annabi kanke in ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana yanzu nan wannan kaunu aka mai da shi ikra ko ma kaunu amma bismi kaga kaunu yanzu ba ko ma kai baqai na wannan dole sai a ran ala ko ma kai baqai kaga kaunu billahi kaga kaunu billahi ba ga kaunu a iya a kaunin sa ba yanzu ga kaunu billahi ka dinga hurɗa da jama'a ka dinga hurɗa da kaunu ka dinga kai kaunu kawai ka abu ma'arifa hijabi hijabi su zan kare ma'al ka zo ke hurɗa da halitta bayan kuma aiba kuma kamala ba za su ce ka da komai kai duk da baki da mawjudun abu ne gashi babu kana gani karfin Allah kake gani ikon Allah kake gani komai ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa ka tsora ka gudawa abin tsoro ka so abu mai kyau ka zo ka yi kaza kaza duk ba a ba zai rusa ya ce sama da shekara arba'in na magana da mutane ba san zo su sanni ba duk ga baki ya duk ga manzo Allah ne kadai shi ranar sako a a kaunu aka da da shi ya rasulullahi yayi kyau ba komai ya kudi yanzu fita wajen kaunu billahi da ta gaje kai ma'amula da ta billahi da kai kira billahi da kai kaza kaza amma kowane ku an fara sandarewa su sai ya fara yin da duka wani ya daga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abdi manzon Allah ne abdullahi haka huwa al-abdu haqqan wala namu abidu shine cikakken bawan Allah a sake duk da baki da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammadu liyakuna lil alamin nazira Allah ya bashi wannan littafi ne ko mai rarrabewa din nan dan ya zama mai gargadi lil alamin ga halitta ko bashiran ma dan ya zama mai naziran wa bashira amma kuma ayan maka ce amma kuma ayan maka ce yanzu mutanen maka ba su shirya yadda za a yi musu bishara ba su fada ake yi ba su shirya ranar bishara daban ranar fada daban yanzu mutanen maka wasu yana za a liyakuna lil alamin ya zama to ga halitta bashira nazira mai bishara kana muna abbasu abdullahi dan abba ya kasance tawakkafu yana tsayawa bi tafsir salasa kalmati abu za fassara kalma guda uku min alquran daga qur'ani qala innahu ma kana ya'lamu tafsira aisha ban san tafsirin ka ba tuko sai na san tafsirin da tabara da mata'u da raqiu tabara da mata'u da raqiu dan haka ya daure kayan da ya dinga bin kauyuka na larabawa inda kamar yanzu nan hausa ta rikice a rasa da a cikin koma ta kwata ko kwade koma katsina kasar dai hausa sosai to ka jiyo yadda ake farata Abdullahi yanzu da bai daure kan sai dinga bin kuma ƙauyuka na Larabawa ko ya ji fassarar ta me ma'anar wannan Laraba suka faɗi wannan tunda Qur'anin Arabiyyar la'allakum taqilu Qur'ani ne ba Larabi to sai ku hankalta amma aka ciro nasi kuma ga inda manzo Allah ya fassara ko ya saba Laraba ya kawo da na Larabawan kuma kuma yanzu ne shari'a yayi ba tawili kuma nasu zaka bi sallallahu alaihi wasallam amma kuma Qur'ana in karanta na manzo Allah karanta nasi karanta to kuma yanzu kuma Arabiyya sai ka bi Larabawa kuma yanda suka tafi a abinsu duka ba gida to yana tafiya yana tafiya ya dinga kewaye ƙauyuka domin ƙauyuka fi al'arabul fusaha nan laraba masu fusaha take ko ƙauyuka ne ga nan hausa take tsantsa duka baki da hausar birni saboda kasuwanci da kuma yarurruka kala kala sai ka ji yare ya ta kuɗin turawa ne su turanci ya shiga ciki in faransa ne faransanci ne ko wa'annan mutane dai mulki wanda ya su mulki ba ko mu din da laraba ne suka fara mana mulkin mallaka na alheri na addini ai ga hausar mu larabci an ce ga abin da yake da al larabci ne sai dai hausa su doke shi ya zama hausa da ƙarfin tsiya to ka gani to ya shiga sai ya tsaya wata rana fa kafa yawman sai tsaya wata rana fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo ya sa'alu ibn al-lahu sagira yana tambayar ɗansa ɗan ƙarami ina wani yanki na nan wajen tawul da ake goge abubuwa da shi ko ko delta wannan tawul ma yana ɗan daraja wannan tsumma da ake goge ƙasa ko a goge kwanuka ko a goge abubuwa da shi ina tsumman nan na goge-goge na nan wajen yake faja'a yana tambayar ɗansa ina tsumman nan nan ƙala sai ɗan ya ce ja'ar raƙimu raƙimu ne ya zo wa a kazal mata'a ya ɗau mata'an nan ya ɗau mata'in nan wata barakar jabala ja'ar raƙimu kare ne ya zo wa a kazal mata'a ya ɗau tsumman nan wata barar jabala ya hau dutse ashe da Allah yake ce mana rayuwar duniya matawu ne ai wai tsumma yake ne ba wai wannan mata fice da ake faɗa ba a tsumma yanzu tsumman tsumman jasta tun da kana kana wahala a kai wanda ya fitar yarba kuma ka ce a fita a gano mai tsumman da sai har yau da ko sabo ne da sunan da tsumma tsumman goge goge ko sabo ne ne a ce bari mu ga mai sai da dasta tsumman goge goge dan a goge mota na har yau ko sabo ne ba shi da daraja ko sunan ta tsumma ko dai kayan duniya ko mai zawo da wasu nan mata ya zama ne mata a ce kayan gije ko kayan jin daɗi kayan jin daɗi sun ma ya zama to tunda ana guje guje da shi to ma'ana wannan yaro rakimu ana cewa sunan unguwar kenan sunan alamar sayan board wajen kenan zai to dai kare ma ake ne karan suke ice kare ne ya zo ya ɗauke tsumman nan ya hau dutse da shi wata bara ba yanzu tabarakan da ai ta'ala ya ɗaukaka ya ɗaukaka ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka ma'ana kenan fa alima tafsira kalimatul lati kana yastashkilu sai ya san fasara wayannan kalmomi da take rikitar da shi wajen fasara alima anna ar-raqim ya san ma'anar raqim al-kalbu kare wal mata mata kuma shirqatu thumma al-mablul wanda ake jika shi ai goge goge da shi kanu yamsahuna bi hal ashiya da suke goge abubuwa da shi watabaraka kuma aljabala ya hau dutse kuma ai ta'ala ala jabal ya hau kan dutse to tabaraka hadhihi alkalimat hadhihi alkalimat wannan kalma ذكرها في أول سورتين وبنجي يا بديت أفرقان سورة لغداد تبارك الذي نزل القرآن على عبده قاتا يا بلا وتبارك الذي يجب الملك وهو على كل شيء قدير وانا فرقان سورة لغداد الله يفقوا إلى كالمؤمن سوكما تبارك إن بقى يا قواتي الله tabaraka wa ta'ala tabara ba ga ka ba za ce tabaraka annabi ba nasa yana nan daban nasa ko tabaraka shehu kaza ko ta duk kowanne nasa yana nan akwai abubuwan da kowa da nasa ko da abun kusan kaman fasara iri yake amma dai kuma kalmar ga wanda aka saba gaya wa to za a gaya wani ba in ka ji tabaraka to Allahu ne in ka ji tabaraka to Allahu ne kaman wa'annan abubuwan rantsuwa da wau da ta wallahi tallahi billahi to akwai ta ita kuma Allah kada yake gaya tallahi amma wa ai ya gaya wa ai ya kaza to haka dai za ka to tabara ba a gaya wani sai Allah tabaraka wa ta'ala duk gaba kida to ina surori guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya bude su da wannan kalma suratan inda ta huma Allah ya bude su da hadin kalma da wannan kalma wahiya me kabara din nan bayan wancan al'ada ta laraba ba wahiya kasaratul barakat shine yawan albarka min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala fa kasaratul barakat min Allah yawan albarka daga Allah tabaraka wa ta'ala azharaha Allah ya bayyana ta fi hatayn suratayn a cikin wa'annan surori guda biyu hadhihi suratu ita wannan qur'ani din nan fi ha daulatul qur'ani duk masarautar ƙur'ani tana nan masarautar ƙur'ani gaba ɗaya tana nan daulatu ba'inatu masarauta ce ta ba'i bi auliya'i ga waliyansa wa kula fa'ihi da kalifofinsa na Allah wannan daular su ce wa tabarakal ukra ɗaya tabarak kuma zakara fiha daulatu lati hiya al-mulku az-zahir Allah ya faɗi daular mulki na zahiri duka baki ɗaya fal mulku mulkani mulki mulki biyu ne mulkun zahirin akwai mulki na zahiri da arbabi duwali da sarakuna da shugabannin kasashe da goroni da kaza kaza wannan na zahiri ne shi ma kuma mulki ne duk baki daya to wa mulkun batin da kuma mulki na batini mun yi magana kalifofin Allah wa ja'ala kum khulafa la yastakhlifan lakum fil ardi min wa lahu li ahli alqur'ani ga masu qur'ani almutamassikina bi wa suka rubuta da qur'ani a'ani ina nufin allazina ya amaluna bil qur'ani hakikatan wanda suke aiki da qur'ani hakika wanda suka san shi zahiri da baɗi hakikatan ba to wayannan da su ake nazara al qur'ana min asma'il qur'ani al qur'an to kuma za mu shiga sunaye kuma fatiha da salatul fati ai kuma an fara ta Allah ya samu ga ƙarshen ta da Allah